الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna yammacin juma'a sha bakwai ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 440 daidai wanda ya dace da 26 ga watan goma shekara ta 2018 miladiya domin ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka kitabu tauhid wanda babban malamin nan ya wallafa salih ibn fauzan al-fauzan hafizahullah ta'ala a satin da ya gabata mun karanta babin da yake da alaka game da sanin ilimin gaibi ko da a sanin ilimin gaibi da wanda ke gaskata mai da'awar ilimin gaibi insha Allah yau za mu tashi babi mai bayani game da sihiri da bokanci da kuma العرافة تفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله السحر والكهانة والعرافة كل هذه الأمور أعمال شيطانية محرمة تخل بالعقلية أو تناقضها لأنها لا تحصل إلا بأمور شركية نعم
فالسحر عبارة عن ما أتي وضبط سببه سمي سحرا لأنه يحلو بأمور خفية لا تدرك بالأبصار وهو عسائر ووقع وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات وله حقيقة ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويرسل ويفرق بين المرء وزوجه وتأثيره بإذن الله الكون الفضل نعم قال المؤلف حفظه الله تعالى السحر والكهانة والعرافة wannan babi zai yi bayani game da abin da ya shahi as-sihru idan aka ce as-sihru kenan asiri da hukuncin shi a shari'ar musulunci wal kahanatu al kahana shine bokanci ko kuma tsubbu wanda shi ma insha Allah za a ji bayanin shi da hukuncin shi a shari'ar musulunci wal arrafa shi ma al arraf wani nau'i ne shi ma na bokanci wanda za a iya ce mishi tsahi ko abin da ke kama da haka kenan babin zai bayani game da wannan al'amuran da muka ambata yanzu kullu hadhihi al'umur a'malun shaytaniyya muharrama gaba ɗayan waɗannan al'amura da muka ambato yanzu ayyuka ne na shedanci wanda yake dukansu haramun tuhillu bil aqida takan rusa aqidan mutum da tauhidin shi tunaqidha aw tunaqidha ko kuma waɗannan al'amuran suna warware aƙidan mutum li'annaha la tahsulu illa bi umurin shirkiya saboda waɗannan al'amuran guda uku bokanci sihiri tsahi ba da za a yi su faru ko su abku sai an yi amfani da al'amurra na shirka na farko fassihiru me ake nihi da assihiru wanda hausawa sukan ce masa asiri ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu idan aka ce asihiru ko asiri wani al'amari ne wanda sababinsa ya ɓoyu wani al'amari ne da sababinsa ya kasance ɓoyayye ne ba a ganinsa wannan shine ainihin sihiri ko asiri ina fata mun gane sanin mu ne komai yakan da sababin shi amma sihiri yana da sababi sai dai sababin saɓoyayye ne ba zahiri ba ne wanda kowa zai iya gani a shi ne sababin da ya sa mutane sukan yi mamakin asiri ko sihiri misali a ɗabi'ance idan ka ɗaga hannu za ka mari mutum me ya kamata ya faru eh ka shi kamare shi wannan shi ne a ɗabi'ance haka Allah ya tsara idan ka nemi yanka abu da wuka kai amfani da ita a ɗabi'ance mai faru ya yanku ko yawwa to sai ka zo marin mutum sai ka kasa marin shi me sababi ba ka sani ba sababin mine ne ɓoyayye ne ba a gane shi ka zo yanka abu a ɗabi'ance idan ka zo yanka abu da wuka ka yanka ya yanku sai ya ƙi yankuwa me ya hana yanku wani sababi ne ɓoyayye akwai sababin sai dai baka gane shi ina fata mun gane kamar misalin mutum ne wanga tsoro dai mun sai yana da tsawo ta yadda ya wuce kadarin mutum a gaya ta ko da gudu ya bare ya haishi to amma kawai sai muka ga mutum na nan sai aka kawai yayi sama hu ya hai wannan bangon kaga za mu yi mamaki saboda ya kamata a ce ya yi amfani da ɗaya daga cikin asbab da za su taimaka masa ya hau wannan bayanin sai muka ga ya hau shi ba tare da sababi to wannan rashin sababin ba wai babu shi ba ne ba akwai shi amma ɓoyayye ne wannan shi ne ake ce ma asihiru ko kuma asiri shi yasa kaga wasu ba su buguwa wasu ba su yankuwa wani ƙarfe baya cin shi wani ko bindiga ka harbe sa ba ta cin shi me ya hana ya harbu me ya hana ya maru me ya hana ya yanku wani sababi ne wanda baka ganin shi amma akwai shi za mu zo mu ji hukuncin kowane ɗaya daga cikinsu insha Allah malar ce sun miya sihiran li'annahu ya hasulu bi umurin khafiyya an ce ma asiri asiri ko sihiri saboda yakan faru ta ƙalƙashin wasu al'amurra ɓoyayyu la tudraku bil absar ba a riskasu da idanu ba a ganinsu wa huwa azaimun wa ruqa wa kalamun yatakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinat shi asiri ko sihiri azaim wasu abu ne da akan amfani da su kamar arruqa tofi wa kalamun ya takallamu bihi ko kuma wani zance da mai sihirin zai yi amfani da shi domin ya sihiri wa adwiya ko ko su magunguna da zai yi amfani da su wa tadkhinat da kuma turarurruka da ake turarawa kalkashin wanga abubuwan sihiri ke faru ko wasu layu da za a ma a jiki ko wani tofi da zai yi ma mutum ya karanta wani abu ko wani zance da zai yi ko kuma wani magani da zai bada ko turaren wuta da za turara walahu haqiqatun malai ce to ku sani sihiri yana da haƙiƙa bi ma'ana yakan afku kamar yadda ake da awashi yakan faru zaka iya samun mutum baya buguwa karhe baya ce shi kenan kaga yana da haƙiƙa za a iya mutum sihiri kuma ya fada a kansa ya yi tasiri tare da shi shi ne na da hakika sabanin mutanen da ke kore hakikanin sihiri su ce babu sihiri ba gaskiya ba ne ba akwai shi kuma yana da hakika yakan tabbatu tabbat sai dai kai mai da'awa ko mai so ka kira mutane zuwa ga daidai ka gaya musu mai hukuncin shi a shara haramun ne ko halal ne kafirci ne ko kuma musulunci amma ka ce babu bai kamata ba kar ka kore shi akwai shi shi yasa galibin masu buga gaba suna ganin cewa ya halatta sisi su ce kuna cewa babu sihiri akwai shi ba a ce babu sihiri ba abinda yake so a ce maka mai hukuncin shi a shari'ar musulunci musulunci ne ko kafirci ne yawa da haka kenan kai mai kira zuwa ga Allah kakai ganganci ka ce babu a akwai kuma yana da hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi masa sihiri kuma yi tasiri ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa minhu ma yu'athiru fil qulub daga cikin sihirce sihircen da masu sihiri ko malaman tsubu kan yi amfani da shi akwai sihirin da kan yi tasiri da zuciyar mutum a cikin zuciya ta yadda a hawwala zuciya daga soyayya zuwa ga ƙiyayya ko kuma sun kunya haka a hawwala zuciya daga ƙiyayya zuwa soyayya wanda yana da yawa wannan shi fi faruwa tsakankanin masu yin sihiri za a hawwala wata matar da ba ta san shi ta so shi a da ba ta san shi ko kuma a haddasa kiyayya tsakanin masoya guda biyu wanda irin shi kan faru har tsakankanin kishiyoyi da sukan yi ma 'ya'ya da iyayensu da ma'aifansu da ma'aifansu kaga a soka kiyayya tsakanin ɗaya da ma'aifi wanda a ɗabi'ance uba ya kamata ya so ɗan da ya haife sa kuma ɗa ya kamata ya so uban da ya haife sa ya yi jin kansu ya tausaya musu haka Allah ya ɗabi'anta halittu na mutane da dabbobi ma gaba da amma sai kawai gari ɗaya yana inkarin ido hudu da huskar babansa ko kuma uba yana musu yana inkarin kallon ɗansa saboda an haddasa ƙiyayya tsakankaninsu to kenan kaga a cikin sihirce sihirce da akan yi amfani da su akwai wanda ke yin tasiri a cikin zukatan mutane ko kuma a sa shi yin abin da bai yi nufin yi ba ba kaza bai nufata amma a mai sihiri ya nifanci wannan aiki wal abnan daga cikin sihirce sihirce ko wanda yakan yakan yi tasiri a cikin jikin mutum gangan jiki ta hanyar a raunana masa wasu gababuwa na jikin shi ko a makabta shi ko a kurumta shi ko kuma a jefa mai cuta a ɗaya daga cikin gaɓoɓuwan shi su lalace ya zama to ba shi lahiya ko da yaushe sai ce fa yumradu wa yaqtulu wa yufarriqu bayna al-mar'i wa zawjihi dan haka daga cikin sihiri akwai wanda zai sabbaba maka rashin lafiya bal yakan kashe ma sihiri yakan zama to wani kisa kuma ya raba tsakankanin miji da mata وتأثيره بإذن الله الكوني القدري أما كساني تاثير سهري يكن فاروني da izinin Ubangiji alkauni na halitta da ya tsara, alkadari kalkashin kaddar Ubangiji. Bi ma'ana sihiri da kanshi baya tasiri sai in Allah ya so ya tasiri. Mun fahimta ka ko? Shi da kanshi sihirin baya amfani sai in Allah ya so wannan tsikirin ya yi amfani shi yasa Allah ce wattaba'u ma tatul shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila ala al-malakayn bi babil harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه سألت وما هم بضارين به من شيء إلا بإذن الله bayan da za a su cutar da wani abu su cutar da wani da wani abu ta hanyar sihiri sai in Allah ya so afko abu kina kaga sihiri yana da tasiri tare da mashi'a ubangiji in Allah bai so ba sihiri ba zai cika ba in ya so zai cika karan kanshi bai da tasiri sai in Allah ya kaddara faruwa abin akan ka kenan haka nan ne sihiri yana faruwa yana da tasiri da mi da yarra ubangiji kenan karka kore mi tasirin sihiri kace a bayi yana yi amma abko shi takan faru ne da mi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sai ce وهو عمل شيطاني عمل شيطاني وهو عمل شيطاني وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك والتقرب إلى الأرواح الخبيثة بما تحب والتوصل إلى استخدامها للإشراك بها نعم ولهذا قرن الشارع بالشرك حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات قالوا وما هي قال الاشراك بالله والسحر نعم فهو داخل في الشرك من ناحيتين الناحية الأولى ما فيه من من استخدام الشياطين والتعرض بهم والتقرب إليهم بما يحبونه ba ya tsallake komai ba an ketare ko eh karanto hadisin gaba
قال الإشراف بالله والسحر الحديث فهو داخل في الشرك من ناحيتين ka karanto daidai wali hada
ولهذا قرن الشارع بالشرك qaranahu ash-shari'u bish-shirk قارنه الشارع بالشرك ولهذا قارنه الشارع بالشرك حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هي قال الاشراك بالله والسحر الحديث فهو داخل في الشرك من ناحيتين الناحية الأولى ما فيه من استخدام الشياطين والتعرض بهم min istikhdam min istikhdam ما فيه من استخدام الشياطين والتعرض بهم والتقرب إليهم بما يشركونه ليقوموا بخدمة الساحر فالسحر من تعليم الشياطين قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر البقاء na'am an-nahiyah ath-thaniya الناحية الثانية ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في ذلك وهذا كفر وضلال قال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق البقرة أي نصيب وإذا كان كذلك فلا شك أنه كفر وشرك يناقض العقيدة ويجب قتل مضاعفه na'am
كما قتل جماعة من أكابر من أكابر الصحابة رضي الله عنهم وقد تساهل الناس لا في يسمع.
شأن الساحر na'am mala yace wa huwa amalun shaytani shi sihiri aiki ne na shaidan wa kathirun minhu wa kathirun minhu la yatawassalu ilayhi illa bishirk mafi yawan shi ba yadda za a same shi sai ta hanyar shirka wa taqarrub ila al-arwah al-khabitha da kuma neman kusanci zuwa ga wasu rayuka masu muni shedannu kenan bima tuhib ta hanyar yi musu abin da suke so suke kamna bi ma'ana duk inda ka ga sahiri malamin tsubbu ko mai da'awar baya buguwa baya yankuwa baya harbuwa karhi baya cinsa to wannan abun ba zai taba samuwa ba sai an yi amfani da shedannu kuma shedannu ba za su ba taba baka haɗin kai ba wurin yi maka wannan hidimar sai ka kafirce ma Allah ina fata mun gane ba za su baka dama ba ta yadda za su tashi wurin yi maka wannan hidimar sai ka musu abin da suke so suke kamar shi kuma ba yadda za a yi shedan ko kuma shayatin su fore ka da abin da yake alkhairi ne sai ka kafirce ma Allah sai ka yi shirka da Allah sannan su baka haɗin kai wurin yi maka hidiman nan da za su yi misali wanda baya buguwa ai ba baya buguwa bane ba idan ka zo bugon shi ne shedannu ke rike hannunka ta yadda hannunka ba zai cin masa ba. haka wanda baya yankuwa ba baya yanko alal hakika yana yankuwa me ya hana ya yanku lokacin da ake so a yanke shi akwai abin da shedan ke tarawa shi kake yanka a madadin wannan mutum kenan kaga bayar da za a yi kai yankwa ya cin mashikin shi a zahiri kana ganin kamar jikin shi ne ake yanka amma a fakaice wani abu ne ake yanka a madadin jikin shi ta yadda kaifin wukan baya cin mafatar jikin shi hakan da kuke gani akan titi suna yankan jikinsu suna suka jikinsu da masu kama da su duka sihiri ne bukanci ne sahiri shedanu ne ke hana haka haka wurin bindiga ma da harbi da ake yi kala biyu gare su akwai mai tashi akwai wadda ba ta tashi mai tashin nan yana harbawa kuma yana setawa da kai tare da cewa kana kusa amma baya samu ka me hana same ka shedanu ne ke karkatar da wannan hadafin ta yadda kai ba zai same ka ba kana harba kana ganin daidai ne suna kautar da kan bindiga kana harbin banza da shi ko kuma su kara wani abin da shi kartushin ba zai cimma wanda kake harba ba wanda kuma ba ta tashi ba za su bar ma damu bindiga ta harbi ba kana saki suna rike wancan abu kana harba kana kakkakakau kana yana kara sun hana daidai wurin da zai samu harsashi ya fita kaga wannan shine sihirin kawai yana a fakaice ne a ɓoye ne aka yi amfani da shaidanu don yin wannan hidima akwai wani mutum da ake ce mishi at-ta'ib as-sahir adam sunan shi mutumin sudan ne shi daga cikin martaba sufaye gausi ne wanda gausi manya-manyan martabai ne daga cikin maratib na mutasawwifa sufaye 'yan ɗarika ya shiga halwa har ya samu martaba mai girma ta yadda shi a tsammanin shi addini yake sai daga baya Allah ya bayyana masa cewa sharri ne aikin nan na daga cikin karamominsa da yake gani da bakinsa baya ƙetare rami shi yin zuciya ta kan rami yake bi kuma ba zai fada a cikin rami idan ana son 'yan garin su amfani da wani abu na shi su yi neman albarka ƙarƙashin abin da ya amfani da shi sai a ɗauko kara na hatsi ko na dawa kun san dai ba shi da ƙwari ko shine za a gindayawa a aza shi kan rijiya ya taka wannan karan kuma ya ce da gangan wani bi sai ya rika taka kafarsa inda babu komi gudan kuma sai ya taka kara da shi in ya wuce wannan karan sai a rika jikawa ana sha ga wannan mutanen alƙaryar da ya isko yake ba da labari ya ce wataran ya zo garin cameroon ziyara ta wa'azi ta kawo shi bayan ya shiryu kenan allah ya kwata allah ya nuna mishi gaskiya da shirya ya tuba ya ce ya zo garin kamaru domin yin wa'azi a filin wa'azi sai yake bayani game da cewa wannan al'amurra shirka ne kafirci saboda shi ya san su ya yi su ya ce a nan cikin taron aka samu wani mutum ya tashi yana da wuka a hannunsa yana faɗa yana gayin bakakin maganganu yana buga makan shuka tana lankwashewa tana lalacewa yana cewa ya kake cewa babu sihiri ya kake cewa ba gaskiya bane ba alqur'ani ne mai yana faɗa yana buga ta a cikin shi tana lankwashewa shikenan sai ce mu wannan mutum ni ina so in nuna maka cewa tabbat ba alqur'ani bane ba kuma ba gaskiya bane ba yaudaran ku ne akai amma da sharadi zan warware maka ita da alkur'ani mai girma amma da sharaɗin idan na warware ta zan buɗe ta kowa ya ga abin da ke cikinta kuma da an buɗe ta ta lalace wannan kayi da sihiri kenan yau aka mutum sihiri ta hanyar laya ku binne wannan abu kuna tono wannan abin sihiri ya lalace ana buɗe laya wannan abin ya lalace saboda aljanna za a ɗaukowa don wannan aiki da wannan hidimar zai zo ya tsara wannan laya yana hidima a kanta iya shekarun rayuwarka sai in ka ya rige ka mutu zai rika yawo akan layin nan akan kwantarar da aka kulla alaka tsakankanin shi da shi da sihiri kuma da mansubu in ka ga ya bar layin nan to an buɗa ta ana buɗa ta to yanzu yauni ya faɗi a kansa ba shi ya kasa cika kwantara ba ga sababin da ya faru kenan saboda tsakankanin aljanu babu wanda ya kai su da'a da biyayya ko ka yi ne ko su kashe ka tsakankaninsu wanda ya fi ƙarfin wani ko shi ke galaba a kansu ya ce mashi to idan ta bayyana zan warware laye kuma ta kare ya ce amma kuma in ban ci galaba a kanka ba ka gai kuɗin da ka saye ta zarra ma maka su ya ce ya yara sai ce to don kar a ce ni ma wani sihirin ne wani abu ne amfani da shi ni ba zan karanta Qur'ani ba ina limamin ku aka ce ga yana ladanin wurin gashi akwai wani mutum wanda ya karanta Qur'ani aka ce eh akwai aka samu wani mutum cikakken hafizi irin garadan nan shi ma ya iya yace abin da nake so da ku a je a samu danyen nama kai ka kawo laya a gwada sai ce me ka dauki mutane wa ina ce maka gwada mai sai yana buga a jikin shi ce kai mahaukaci ne ga shi a jiki na bata ce kuma ka ce wa kawo na layi a kawo na nama gwada sai ce karka da mu kare a kawo ɗanyen nama sau da ya san idan ya jarraba a jikin ka kashe ka zaye wukar za ta ci ka a ji aka ɗanyen nama aka ɗauko ɗanyen nama kusan kaso suke ci aka kawo ɗanyen nama aka ashe ce kawo laya ya azama laya ya azama ɗanyen naman nan wannan laya ya ce a samu mai wuka ya zo mai wuka ya zo ce yanka shi ya yanka ya yanka ba yankuwa sai dai ko za ka shi yana zit zit zit kamar da yake ba da labari ina mai bugawa da hannu ga shi zo buga ya ce ya buga ya baya buguwa nama baka isa ka bige shi ba ko ka yanka shi ya ce akwai mai bindiga aka ce akwai wani shandar mai ce zo gwada bindigan nan kaji wallahi ya ce ya aza bindiga sai da halbi uku bata tashi ba cak cak cak kawai take sai ce kun gani ko ai tana yi sai tana yi ya ce to yanzu liman ya fara karanta qur'ani abin da yake so liman ko ladan ɗaya daga cikin su da ce karanta suratul baqara guda daga cikin su ya karanta suratul mulk tabarakallazi bi yadihi mulk guda kuma ya karanta gudan ya dinga maimaita kiran sallah daga farko zuwa ƙarshe in ya kiran sallah ya ƙare sai ya maimaita wadan kuma ya ci gaba cikin karanta suratul baqara wadan kuma ya karanta suratul mulk idan ta ƙare ya maimaita yace kada ku tsaya sai in na muku alama ku bari yace kuma mutanen garin ku ne limamman ku ne yace ku fara liman ya fara wancan ladan hafizin shi ma ya fara wanga mai kiran sallah ladan shi ma yana tai yace ba a yi minti biyar ba suna cin karatun sai yace ma mai buga ya zo ya buga duk wanda ya zo zai buga sai ja da baya mai yankawa ya ce sai da yanka shi su uku naman nan kyakkyar su uku mai bindiga zo gwada ce a kan naman nan sai da harbi uku tak tak ko da bangare sai da harbi shi sai ce musu su yi shuru kuma suka yi shuru bayan an mintuna kaɗan ya ce mai bugawa ya zo duk wanda ya zo buga bai buguwa mai yankawa baya iya yanka shi mai harbi kuma bindiga ba ta tashi sai ce kaga lokacin da ake karatun alkur'ani za su ja da baya sau da shaidan baya haƙuri ya tsaya inda ake karanta alkur'ani ko kiran sallah idan aka gammala aka yi shuru sai su dawo su ci gaba da hidimar da suke da aikin da suke shi yasa ka ji wasu wata rana dan sihiri idan ya gamu da dan sihiri irin shi sai ya bige shi sai ya ce laye ka tana yi ko ba yana faruwa ba ka rike abin ka sai ce tana yi kenan yana ɗauke da shaidannin da sun fi ƙarfin wannan mai layin nan tashi yace da aka yi haka sai ce kuma ku maimaita karatu aka maimaita karatu ana cikin yi mai bugawa ya buga mai yankawa ya yanka kuma wance ya zo ya harbe su duka aka same su sai ce musu to na gwada muku wannan cewa lalle hakikan shi shedanu ne ke hana faruwa abubuwan nan duka ba wai qur'anin bane ke tarewa yace amma yanzu zan buɗa shi kamar yadda muka yi sharadi kowa ya gani ya cira laya ya buɗa ta gaban kowa ba abin da ke cikinta sai haɗe-haɗe irin hatimi da kuke gani kun san hatimi ai ko ai wani zane wani bi ai kurwa kurwa a ciki wani bi ai lambobi a ciki wanda kai baka san ma'anar lambar ba amma wannan lambobin ana amfani da su domin cimma wasu rumuz da ake so a cimma ya karanta bismillah da abin da ke cikin ayoyin alkur'ani da yadda suke wasa da alkur'ani mai girma daga ciki akwai gunci kalma a taƙo alƙur'ani mai girma ko a daɗa wata kalmar da babu ta a cikin alƙur'ani mai girma wanda dukkan ɗayan bin kafirci ko ba kafirci ba ne kafirci na daga cikin abin da suke yi abin da ya karanta ya ce yanzu suratul kawthar farkon ta menene eh inna ku kammala aya inna a'tayna kalkautsar ya ce amma abin da ke rubuce ina a tsayina kalkau ina sauran aga dan tsube ya haɗe sauran ya canye su ito yana suke a cikin suratu yusuf maharkin da annabi yusuf yana baban shi labari me ya ce mushi inni ra'aitu ahada ashara kaukaban amma sai ya rubuta inni ra'aitu ahada ashara kau ya canya sauran da wagga ayat da take cewa inna zayyana sama'a dunya bi zinatinil kawakib amma da yazo rubuta ta sai rubuta inna zayyana sama'a dunya bi zinatinil kawakib kaga wannan duk wasa da alkur'ani mai girma ne kafirci ne raina Allah madaukakin sarki ne izgili ne ga Allah banu isra'il lokacin da suka kafirce ma Allah suka yi rishin ladabi ga annabi Musa Allah ya ce zai karɓa tubansu da sharaɗi ya ce wa ƙulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin a maimakon su ce shittotun da yake banu isra'ila ne yahudawa ne girman kai da taurin kai sai suka ce shintatun me suka ce maimakon shittotun sai suka ce shintatun me suka kara nunun nun guda sai Allah ya ce mi fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsuqun nun guda suka canza Allah ya ce muka sauko musu daga azaba muka sauko musu azaba daga sama saboda abin da suka kasance suna aikata na fasikanci bi ma'ana kafirci suna aikata na fasikanci da kafirci to idan ya kasance banu isra'il nunun suka suka kawo a madadin hittatun suka ƙara nunukin nan ina ga wanda ya cire wannan kalmomin gaba ɗaya inni ra'aytu ahada ashara kaw inna a'tainaka al-kaw inna zayyana as-sama'a duna bi zinatin al-kaw ku shakka babu wannan menene kafirci ridda ne wallahi shi yasa galibi suke yaudarar mutane ai alqur'ani ne mai girma muke yi amfani da shi zaka ga wasu ayoyi na alqur'ani mai girma wasu ma zaka ga salati ga manzo Allah da abin da ke kama da haka da kiran sunayen aljanu wanda babu su a cikin sunayen Allah masu tsarki babu su gaba ɗaya a cikin sufufin Allah kenan sunaye ne na aljanu ya kashka ya ilu ka taɓa jin cikin asaman lan husana kashka ya ilu babu baduhun waye baduhun ka taɓa jin baduhun cikin sunayen Allah babu kenan kaga kira ne zuwa gawa shedannu domin su biya bukata wanda kuma wannan kafirci ne abin da nake so ku gane bayan da za a yi shedannu su biya muku bukata sai kun kafarce ma Allah shi yasa duk wanda kaji ana ce gobe da nisa wannan yayi nisa cikin kafirci da shirka ai da daban-daban ne malaman ko tashi wani zafi zafi gare ta wani mai dama dama wanga shi gobe da nisa ne wai gobe a ta wuce ta yi nisa gobe yanzu ne zai faru wannan duka kafirci ne shirka ne adawa ne da addinin musulunci da kiyayya da shi wasu bokayen wallahi bukatar su ba ta biya sai suna taka alkur'ani mai girma shi yasa zaka galibi bokaye ko malaman tsibbu suna da ɗakin su na musamman da babu mai shiga a cikin shi sai su saboda idan ka shiga zaka gano irin kafircin da yake a ciki wani a cikin su zai aza alkur'ani 30 30 ya dinga aza kafashe na kafashe yana biyan bukata wani kuma za ka ga yana rubuta alkur'ani da jini sau'in jinin haida ko jinin biki ko jinin na yankan dabba da aka wanda duka na jasa wani zai rubuta alkur'ani da mani wani kuma zai rubuta alkur'ani mai girma akan al'aurarsa don ya aifar da wadda ba ta aihuwa su ta yaba za ta aihuwa kasa da ita wanda duka kafirci ne kuma shirka shi yasa duk wanda kaga baya buguwa baya yankuwa wannan ba abin yabo bane gare shi wallahi yana bisa hadari mai girma kwantara ce da shi dan wakai cikin irin wanda baya buguwa ma akwai wanda akwai masu iyaka daga cikin su akwai wanda shi bai buguwa shi kadai ne akwai wanda in ya hadu da kai da kai da shi duka ba ku buguwa akwai wanda kuma iya kashe mutum goma inda yana tsakan mutum goma dukansu ba su bugon yana cikinsu wadannan na taɓa ganin hakan da idona wata ran shekarun baya da aka yi ba da taimako irin laraban saudiya da suka zo na nijar suka nan gaba da taimakon hatsi da dawa da madara da mai in ba kuma ta ba shekarun baya an kusa shekara goma a tsammani sun kawo abinci an raba istad an raba ina ne ya kare sai suka zo daidai kwamsari ga ta 'yan shaguna 'yan tasawa wurin kasuwar tol kun gane shi ko wurin mai ake cima wannan makera akwai wani mai mangazoji na sai aka sai abinci shi gaba ɗaya aka zo na aka jera su kowa da sunan shi dama kowa na da takardar shi za a kira ya zo ya hau bisa kasan shi da zai ɗauka to an kawo polis sai da jandarmoi matakan tsaro duba saboda hayaniya da sace-sace don kuma kara kwacewa mai haƙi haƙinsa wani daga cikin jandarmomi kusan baya da tausayi ka san dama akan samu haka an kawo ka dan kai aiki amma sai ka dinga wuce iyaka cikin sarrafa aikin yana ba mutane kashi sosai yana rike da santar yana bugu kwarai ko wuce aka zo kai ko da arashi aka yi ba wai zai zai bige ka kawai yana bugun mutane har mai abincin ya kasa zuwa ya ɗauki abincin shi saboda tsoro sai alfahar ya ce wa ke da wanga abincin ya zai ɗauke shi sai wani buzu ya yi kuwa ya je duka yayye ya bige shi ya kasa kuwa shi kai kabara mushriki ne yayye ya bige shi wallahi ya kasa kuwa shi yana kallo ya tattare abincin ne zo ya ba mishi abincin shi me yasa ya kasa bugun shi shedanu ne aljanu ne kwantara ka doka da su za a kafirce ma Allah suka ce za su dauki wani wannan aiki shi yasa zaka iya samun boka guda ɗaya na da aljani sama da ɗari biyar sana mishi hidima ƙarƙashin shi shi yasa kullun gidan shi zubda me ake yi jini ake zubda shi sadaka sai ya ce wannan aikin baya yi wa sai an yi mi sai an zub da jini wai alkawali da kai bukatan mutum ba za ta biya ba sai an zub da shi waye ke biyan bukatu gaba daya wannan abubuwan suna da yawa kuma masu sihiri suna da alamomi da yawa da za ku iya gane su kuma ni nan da nake ba ku labari na zama da mutane ɗaiɗaiku sun yi mutum biyar wanda da aikinsu kenan da muka tasa cikin rayuwar mu samu wanda muke zamanin tare da su ba sai irin wanga ayyukan suke dare da rana sai da marici muna kallo muna gani yayin da suke balla ma muna yi wani lokaci kafin Allah ya shirye da mu wannan abubuwan duka alhamdulillah na san su kuma na ga yadda ake yin su wallahi kafirci ko shakka ka kai shirka ne wallahi ko limamu unguku ne ka gaina wannan abin fadda kwankwanto kafiri ne dan yana da wata alaka ta musamman da shedannu da yake bayan ya rabu da kuku shi yasa da suka ci gaba irin ci gaba na kafirci aka daina yin rubutu a makowa nashi sai a yi rubutu guda shi za a raba makowa tare da cewa kowa bukatar shi daban ya zo da ita yi ai ba wannan rubutun bane ba akwai shigar dare da yake akwai shaidannu da yake kira wasu shaidannin luwadi suke yi da shi kuma su shaidannin sharɗan ta mishi cewa cikin salloli guda biyar akwai wadda ba za ka yi ba har abada ko ko yi sallaka amma ba da alwala ba ko kuma a shar'anta mishi cewa ba kai ba wankan janaba shi yasa ƴan uwan mu buzai rike daji sai kaga an shar'anta mutum ga layu amma ba shi ba wanka ga mutum ya dade yana wayar yana tsami ba gaira masa to suhar ko sahara suna da alamat kuma da ake gane su da ita duk wanda zaka je wurin shi ya baka wannan hatimin da kake gani sawan ka san abin da aka rubuta ba ka san abin da aka rubuta ba to wannan sahiri ne dan sihiri ne duk wanda zaka je wurin shi ya sa ka so wata wadda da ba ta san ka wai bi hadafin arme ne ai addini ne sihiri ne zai aikatawa sahiri ne ko da ko armi ne sau da an gina armi akan mi al'ijab wal qabul a tarazi yarda tsakankanin wanda zai aure da wanda za a aura yarda tsakankanin mace da namiji don mi za ka auren wadda ba ta san ka a tursasa ta ta so ka da ba ta san to duk mai wannan aikin sa'iri ne boka ne wallahi ko da dai an go kuma da ake cin shi ko shine limamin juma'a da haka sallar shi batila ce mai bin shi sallar shi ma ya aikata banza asara yake wanda za ka je wurin shi shi ma ya ɗarma maka laya domin cimma wata manufa sau'an kasuwa ce abin da ke duka sahirai ne gaba ɗayansu sai dai kuma daga cikinsu akwai mayaudara bai iya sihiri ba bai san sihiri ba amma abinci yake so ya ce haka zai tsara ƙarerai daban-daban da yaudare ke samu wannan abu wannan kaga mine ne mayaudari in ya yarda da wannan aikin da yake shi ma mushirki ina miki mala ya ce ba da za a yi kai aikin sihiri sai da yi mashedannu abin da suke so sannan kuma ka cimma watawassulu ila istikhdamiha bil ishraki biha sannan ka bi hanyar da za ka yi ka sa aljanu su maka hidima ta hanyar yin shirka da Allah maɗaukakin sarki ولهذا قرنه الشارع بالشرك saboda haka ne Allah maɗaukakin sarki ya haɗa sihiri da mi shirka lokaci guda haifu ya ƙulun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayin da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata garshe ke cewa ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku nisanci ababe guda bakwai ko al'amurra guda bakwai masu halakarwa qalu wa ma hiya sai suka ce menene waɗannan al'amurra masu halakarwa ya manzon Allah qala al-ishraku billah yin shirka da Allah hada Allah da wani daga cikin halittunsa yi ma Allah kishiya والسحر ده سحر والسحر ده سحر أسيري كان الحديث هذا قرشان حديث فهو داخل في الشرك من ناحيتين ما لتش السحر يكن شغاتك شركة تبنغري بيو تفسك بيو الناحية الأولى فسك التفرق ما فيه من استخدام الشياطين abin da ke tattare da sihiri na amfani da shedannu wa ta'alluqi bihim da rataya da shedannu wa taqarrubi ilaihim da neman kusancin su bima yuhibbunahu ta hanyar yi musu abin da suke so li yaqumu bi khidmati sahir domin su tashi dan su ma sahir hidima kamar su abin da suke so su kuma su maka hidima فالسحر من تعليم الشياطين sihiri na daga cikin abinda shedannu suke sanar da mutane shi suke karantar da mutane shi qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace walakin ash-shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr sai dai shedannu ne suka kafirta me illa kafircin su suna sanar da mutane sihiri kenan bai ma'ana kaga sanar da mutane sihiri da aikin sihiri da koyon sihiri duka menene kafirci ne da nassin alkur'ani walakin da shayatina kafaru menene sababi yu'allimuna nasa as-sihr wannan shine bangare na farko da ke nuna cewa lalle sihiri kafirci ne shirka ne الناحية الثانية ناحية تبيو ما فيه من دعوى علم الغيب abin da ke tattare da sihiri na da'awar sanin gaibi wannan shi ma shirka wa da'awa musharakatin lahi fi zalika da da'awar tarayya da Allah cikin sanin ilimin gaibi wannan duka shirka ne ba da za a yi kai tarayya da Allah cikin irin ababen da suka keɓanci Allah Allah shine masanin gaibi shi san abin da zai faru nan gaba da wanda bai faru ba da wanda inda zai faru yaya zai faru sai Allah wa hadha kufrun wa dalal da a wasanin ilimin gaibi kafirci ne kuma bata ne قال تعالى ألا مدوكين سركيتي ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق حقيقة سنساني تيوى للي دوان دي سهري يمسن يسهري دا الدين انسا ما له في الآخرة من خلاق باشد كسوكو ربوغو بقيام كافري لكينا متزع بايدون ربنا نئمة كوكو مغافرة أي نصيب بايدون كسو بايد ربو وإذا كان كذلك فلا شك أنه كفر وشرك يناقض العقيدة إذن كو يزمنتو ميين سهري baya da rabo baya da kaso gobe kiyama to ko shakka babu aikinsa kafirci ne shirka ne yana warware aqida ta mutum shi yasa mutane sukan yi mamaki wai a ce mutum ga yanan yana sallah yana azumi yana zakka yana hajji yana sada zumunci tare da cewa kafiri ne me kake mamaki saboda yanayin abubuwan da suke warware musulunci yanayin wani ababe da suke warware musulunci yana sallah yana komi kiran sallah sa ko da yaushe zai zo yi amma tare da kamar shirki ne yana tsahi ya yarda da tsahi kaga sallar shi azumin shi zakka shi ba sa masa amfani ba za su amfane sa ويجب إيه؟ م- من كرنتش ويجب ويجب قتل متعاطيه واجبين أكشي ما سين سهري وانا سوني ما يجي حكم سنش حكم جنس شرع مسلمش hukuncin sihiri ko malamin tsubbu in ana shari'ar musulunci a kashe su saboda fitina ne akan al'umma duk wani sharri da bala'i zaka ga yana gindin masu sihiri da malaman tsubbu suke hadawa suke rabawa suna amfani da shedanu da aljanu wurin cutar da al'umma suke sawa ai kisa ai ta'addanci su su sa a tone kabari a ɗebo wata gaba daga cin gaɓoɓin mamaci a kawo musu su sa a kashe jariri a kawo wani bangare na jikin shi su sa a kashe mace a kawo mamanta ko abin da ke kama da haka wani aikin ba zai ba sai a ce sun yi amfani da al'aurar ɗaya namiji kenan kaga dole sai an yi sai an yi ta'addanci an yi kisa kaga wannan ba su da hukunci cikin musulunci sai mi ire-iren su sai kisa kama qatala jama'atun min min akabir as-sahaba radiyallahu anhu kamar yadda aka samu gungu guda na sahabbai sun kashe masu sihiri a zamaninsu malai ce wa qatta sahala nas fi sha'ani sahiri was sahara sai dai a yau mutane sun yi sakaki game da sha'anin mai sihiri da masu sihiri wa rubbama addu dhalika fannan min al-funun allati yaftakhiruna biha yace so da dama ma sukan kilga sihiri wani fanni ne daga cikin fanninnika wanda ake alfahari da shi wa yumnahuna ashabaha aljawaiz kai balma sukan yi kyauta ta faranta rai ga masu aikata irin wannan sihir haka suke yawo kasuwa mutum yanzu gaban shagon kai yana yankan jiki ana ba shi sadaka yana birge mutane wannan ba sakaki bane ba da irin maji da ake gwada cikin tele kaga mutum yana tafarji yana zama yana kallo a zo a sa mutuncin katako a raba katakon biyu kuma ya tashi lafiya na a zo a hau igiya a kona jiki da wuta ana wasu abubuwa na wanda sun saba ma ɗabi'a sun zarce hankali mutum yana kallo yana suna birge shi yana jin daɗi tare da cewa wannan duka sahara ne ba fa sai cikin hausa ba fa mutane ma da ko sihiri da sauran kabilu ba cikin turawa ma akwai cikakkun sihiri su ma sihiri suke suna mu'amala da shaidan da aljihar مالك ويقيمون النواجي والحفلات والمسابقات للسحرة سيكا أنا ين النواجي مزمنية دبن دبن ko kuma wani biki ko musabaka ta masu asiri ko ya zo gwada irin nashi kamar yadda kuke kallon maji a nai wa yahduruha alafun alaful mutafarrijin wal mushajji'in zaka ga dubabe na masu zuwa don su yi kallo su ji daɗi da masu ƙarfafa su suna zuwa suna kallon su wa hadha min al-jahl bid-din malaci wannan yana nuna jahilcin ka da addini inda kai ba jahilin addini bane da baka kallon su ba wallahi da baka ba su goyen baya ba da baka tsaya kallon mai yanka jikin shi akan titi ba yana baka mamaki ko mai zuwa da maciji da kada don sana iya shege cikin mutane suna ba su mamaki ko mai zuwa da mota yana kiranta tana juya mota zo ta zo kewaya ta kewa yana dar al'umma babu mamaki bane dan ya kiro mota ta yaudara ce aljanna ne ke tuka ta mota wanda yayi ta ma ba zai rata ta yi da kanta ba kaga shi ya fi shi fasaha da da da hikima shi da ya kera ta ko to aka ce mishi tana ta da kanta ba zai yarda ba sai da wani sababin da ya san cewa in ba da shi ba zai yi ba to amma ga shi mota ya yi ta mana gani tana tsaye da kanta tsaya i'o da ya kumta da ya mai ke faruwa ne sihiri ne sihiri wata ranar nan bakin kasuwa kasuwa awaki daga yamma irin masu zuwa daga najeriya nan ya zo ya tara al'umma ya kawo wani mutum yana ta yankan shi yana wani wane ne na hayaniya yaran makaranta sun taso sai suka zo suka kiwo shi suna kallon shi sai na biyu ina koras sai na shewa ta magana ta izgili ga gemi sai na shiga wurin fagen na ce mishi na shi wata magana ta izgili ga gemi wata ke da kunan kaga ina kora yaran ya ce a ya ce ya zana mai izgili gemi ubana na da gemi ya ce wani karin magana ne da muka saba yi sun ce to ka sani wanga aikin da kake fatsahi ne kuma shirka ne kuma ba gaskiya ba ce ba in ka yarda ka bari yanzu ba ga wanda kake yanka ba za mu amfani ga masu kashi nan kusan masu zakara yanzu a yanka shi gabanka da layaka kuma ya yanku sai ce to ka gane bar dai har mu ƙara wasan daga baya sai mu tattauna mutane duka hankalinsu ya da wurina sai na ji tsoron su fahimci cewa ni ma magani na zo nema wanda hakan zai iya sa wasu su fitanci da ni su je su kama magani wurin shi da na fito ya ce to al'umma ga abin da ya kawo ni wurin shi kuma ga abin da na ce mishi ga yadda ya gaya mini don haka in yana shirya yanzu ga masu kaji mai aiki suka ce kai ƙarya ce ke mu ma mun sani neman abincin shi ne yake me neman abinci ku ku zo ku tsare shi kuna kallo da watsaya ko kai zai yi wasan ba zai yi shi ba wallahi yaudara ce ha'inci ne munafici ne wasa da aqidan mutane da suke lokaci ya kusa kenan abinda ake so ku gane al'umma wannan abubuwan da suke faruwa suna faruwa ne karkashin me mu'amala ta musamman boyayya tsakankanin malamin tsubbu da sa'iri ko kuma boka yana da wata alaka ta musamman boyayya tsakankaninsu da shedin wanda yake musu hidima su kuma suna mishi hidima in ba haka ba wannan abin da kuke gani da ba zai faru ina fata mun gane wannan abin da kake gani da ba zai faru wani ba da labari da suke zai baka mamaki suke kaza ya faru kaza ya faru kuma haka nan ne wannan ba labaran da suke bada duka yaudara ce saboda suna amfani da aljanu ne kai baka sani ba da ka sani kama da abin ba zai baka mamaki ba ba zai baka mamaki da aka kenan irin waɗannan mutanen wajibi ne a nisance su kar mutum ya yi sakaki game da su su rusa mishi tauhidin shi da imanin shi sai mu je sai ce ثانيا الكهانة والعرافة وهما ادعاء علم الغيب ومعرفة أمور الغيب كالأخبار بما سيقع في الأرض وما سيحصل وأين مكان الشيء المفقود وذلك من طريق عن طريق وذلك عن طريق استخدام الشياطين الذين يستمعون السمع عن السماع قال تعالى هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أمثال المسيح يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وذلك أن الشياطين الشيطان يسرق الكلمة من كلام الملائكة فيلقيها من كل الكلمة ويك- ويكذب الكاذب مع هذه الكلمة مئة كذبة ويصدقه الناس بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء والله من غير بعلم الغيب فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك بكه- بكهانة أو غيرها أو غيرها أو صدق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه na'am malaci abu na biyu alkahanatu wal arrafa mun ji sahiri ko da sihiri an zai bayani game da abin da ya shahi alkahana bokanci wal arrafa da matsahi ko dan duba malaci wa huma di'a'u ilmin ghaib wa ma'rifatil umuril ghaib bokanci shine da'awar sanin ilimin gaibi wa ma'rifatil umuril ghaiba da kuma sanin al'amuran da suka boyu kal akhbar bima sayaqa'u fil ard kama bada labari game da abin da zai faru a doran kasa wa ma sayahsulu da abin da zai faru wa aina makanu shay' da ina wurin abu yake wanda ya bata al-mafqud kenan abin da ya bata ina ne yake na za a samu wadhalika an tariq an tariq istikhdam ash-shayatin hakan yakan faru ta hanya sa shedannu su yi hidima alladhina yastariquna as-sam' wanda suke sato jin mutane zancen da mutane suke min as-sama daga sama ko zancen da mala'iku suke daga sama wannan shine bokanci ko kuma duba da aikin ‘yan duba. su ne ba da labarin abin da zai faru nan gaba ko kuma abin da ya bata sai a je wurinsu su ce ga inda yake don haka duk wanda wani abu ya bata aka je wurin shi ya nuna inda yake wannan sa'iri ne boka ne ko da yana da'un musulunci da malumci moto ne dabba ce mota ce inda ya nuna inda take koko shi ke ba da labarin inda ababen da suka bata suke to wannan boka ne ko da shi ne limamin ungo malace saboda hakan yakan faru ne ta hanyar amfani da shaidan kamar yadda wata ranar taɓa jin wannan malamin da na baku labari a sahiru ta'ib yake ba da labarin wata mata wadda ta fito tare da mutane daga yin icce daji tana tahi kan hanya sai mutane suka mata nisa don su mutane suka mata nisa sai wata dabba daga cikin dabbobi yana jin sunanta amma ni ban fahimci wata dabba wace irin dabba bace wannan dabba dama idan ta tare mutum shi kadai ne za ta iya hallaka shi ta ci naman jikin shi ta tahi bale ta fahimci mutum na da tsoro kuma ta fahimci mutum ba da tsoro sai ta yi kuwa irin dangin ta su zo sai su maka tarayya su canye ka tana tahiya ta yi sakaki sai mutane suka yi gaba suka barta tana cikin tahiya sai ga wannan dabbar ta tafi sai ta ji tsoro ta ji tsoro sai ta sabke iccenta zanen da take lullube da shi sai ta hudda shi ta ɗarme kirshinta kuma shi wannan dabbar da ya zo ya dibe ta ya fahimci ta ji tsoro sai ya yi kuwa ya kiro dangi ɗan uwan shi ita kuma hakan na faruwa sai ta kiro wannan malam ai kaga baya nan cikin daji ne sai ita sai Allah sai ta ce ya hamid taimakanni ta ce tana faɗi wannan kalma ta ga hamid daga cikin sararin samaniya ya taho yana sabkowa ya zo kama dabban ne ya kashe ta kuma hakan ya faru hakika amma saboda me shedanu ne suka aikata hakan masu musu hidima dan su bajja ta akan musuluncinta su sa ta mutu tana mushrika kafira da hakan ta faru da ita sai ta ɗauki dabba ta yi alkawalin cewa za ta kai muhabit da'ib ta yi sarka zuwa gare shi don abin da ya mata na ta game da wannan dabba shi bai ma san abin ya faru bai da labarin mai ke faruwa ya ce yana cikin majalisun shi sai ga ta can ta taho kahin ta iso karininta aljanin da ke tare da ita ya zo ya zanta ma aljanin da ke tare da shi wagga wance ce kaza da kaza da kaza ya faru da ita rana kaza gashi nan ta taho don jin daɗin abin da ya faru za ta baka dabba a yanka tana zauwa mutane ba wanda ya santa shi ɗin ma bai taɓa ganin ta ba tana zuwa ta zamna sai ce hajji yawanci daga wuri kaza ranar kaza kaza da kaza da kaza da kaza sun faru da ke ta yi mamaki ta yi al'ajabi kafin ta ba sa labari ya ba ta labarin abin da ke faru ta zo ta ba da wannan dabba zuwa gare shi kaga ai shi bai san abin ya faru amma gashi yana ba ta labarin abin da baya nan aka yi wannan bokanci ne yana fatan mun gane don hakan ba zai iya faruwa ba sai da yin alaka da shaɗannu su maka hidima kai ka kafarce ma Allah su baka wannan labarin to duk wanda zai kaga yana ba da labarin inda moto yake inda ɓarawo ya kai kaya da abin da ke kama da ka a iya samu amma kafirci ne shirka sai sai ya amfani da shaɗannu don a cimma wannan abubuwa shaidanu za zo shi gangami tsakankanin su su yawo unguwa unguwa gida gida suna fattashe suna bincike suna tattambaya har su cimma inda mutan ne yake kora kuma ko abin da ke kama da haka sai su zo su bada labari in kuma bacewa ne cikin daji raƙuma ne dabbobin kiwo ne za su je su ta bincike cikin inda yankin da ake tsammanin suna nan ƙarshe su zo su bada labari suna yanki kaza daidai wuri kaza kuma a je a same su kaga bayawa shi yana nan gida ya bada abin da ke ya bada labarin abin da ke nan nan zandar ko maraɗo ko cikin dazuzzukan ka kaga bayi sai da amfani da shidan shine mamal mala ce alladhina yastariquna as-sam'a min as-sama' qala ta'ala qul hal unabbi'ukum ko ala man tanazzalu shayatin shin ba za ku so in ba ku labari ba akan wa shedannu ke sabkowa tanazzalu ala kulli asakin afib suna sabka ne akan dukkan wanda ya kore wurin ƙarya mai yawan aikata sabo shine bokai da malaman tsubbu yulquna sam su shedannin sukan je su jefa jinsu dan su jiyo abinda mala'iku suke tattaunawa da shi a sararin samaniya ko kuma abinda mutane ke tattauna da shi a cikin cikin rayuwarsu sai su zo su labarta ma boka shine yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun mafi yawan su makaryata ne sawon aljannan da ke bada labari ko kuma bokayen da suke bada labari kage idan ya baka labarin wannan abu daya zai baka mamaki sai zaman to duka ka gaskata cikin zancen shi ko kuma shi kuma zancen shi 90 da 100 90 cikin 100 ƙarya ce kaga sai amfani da kai da gaskiyar nan daya diyar rusa ka sai zama to kana gaskata shi cikin zantukan da duka ƙarya ce yake bani mantawa shekarun baya kafin Allah ya mana ni'ima da shari'a ɗaya daga cikin malaman tsubbu lokacin ina fama da wata rashin lahiya na zurin shi na ci mishi ga kaza da kaza da kaza lokacin ina sallah sallah biyar ba su ce na masallaci zai ce mani sai an zub da shi ce mashi ko shi ba da kudin zub da shi ne sai ce a yanzu ba wani sai rago ba kubin suru kana da tantabarai na ce sai ce shi ka kawo su na je na ɗaɗɗebo tantabarai daga cikin tantabarai na kama sa ya yanka na zo magarba amsan magani na zo cikin wanda ya yanka ne mai ɗan mani na ce daga cikin dukiya sannan ya bani wani magani cin ji amfani da shi wani rubutu ne ko wani abu haka na ji na yi amfani da shi babu canji babu kome na san ko cikin shi cikin bokayen ma ba irin kwararren ba ne wanda ya dirmiya kwarai sama saman kafarcin shi ne kina san bai nitsa ba can na dawo na ce ga abin da ke faruwa bayan kwana biyu babu wani canji sai ce ga wata shawara zan baka yanzu ka je ka sami yarinya budurwa matashiya ka samu huskakka ka shafi akan nan akan mamanta duka ka shafa ce huskakka ka shahida akan mamanninta ce subhanallah ban ce mashi komai ba sai na tayata daga ran nan ni ba wai na san hukuncin boka ya bada malaman tsubu amma daga ran nan ya fata rayuwa ta kakab ne watsi da shi to da kaga yanzu so yake afka ka cikin mi sharri da shirka da zina ya za a kashe ka shafa huska ka ga maman budurwa ba kai lalata da ita daga nan ne wallahi kuma limamin masallaci sallah biyar yake ba da liman bayana har yanzu yana ganin shi kaga aikin da suke da al'umma suna ros al'umma malaci wa zalika anna shaytana yastariqu al-kalima min kalamin mala'ika saboda shi shaidan yakan saci kalma daga cikin maganganun mala'iku fayulqiha fi udhunil kahin sai ya jefa ta a cikin kunnan boka wa yakdhibul kahin ma hadhihi kalima mi'ata kizba ko mi'ata kizba shi kuma wannan bokan sai amfani da wannan kalmar daya ya hada ta da ƙarya ɗari fa yusaddiquhu an-nas بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء sai mutane su gaskata shi a sababin kalman nan ɗaya wadda aka shi daga sama sai su gaskata duk sauran zancen alhalin cewa duk sauran zancen ƙarya ne wallahu al-munfaridu bi ilmi al-ghaib tare da cewa Allah shine makadaici da sanin ilimin gaibi faman idda'a musharakatahu fi shay'in min dhalika duk wanda ya da'awar tarayya da Allah cikin wani abu na ilimin gaibi bi kahanatin ta hanyar bokanci aw ghairiha ko wata hanya ta daban aw saddaka man yadda idhalika ko ya gaskata mai da'awar sanin gaibi faqad ja'ala lillahi sharikan fi ma huwa min khasa'isihi to hakikan ya sanya ma Allah abokin tarayya cikin irin ababen da suka kebanci Allah shi kadai wanda kuma wannan kafirci ne shirka ne ina fatan mun gane naga daga nan kamata mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah sami tare da lada kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullah